بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan rabi'in sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu tara da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na talatin da biyar daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar babban malami Profesa Zaid Ibn Abdulkarim Zaid Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba har yanzu yana sharhi dangane da fa'idojin da ke karkashin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da aka fara saukar mishi da wahayi lokacin da ya dawo cikin tsoro da firgici ya zo a sayyida Khadija Allah ya tsara mata yarda ta shimfiɗa mishi kyakkyawan yanayi ta kwantar mishi da hankali da kuma gaya mishi kalmomi na ainihin wato kwantar da zuciya Allah madaukakin sarki ya kara sai da Khadija yarda idan ba a manta ba wata mas'ala mai matukar muhimmanci da malam ya tattauna ita ce dangane da yabo da zugubuta mutum a fuskar shi yace wannan abu ne wanda asalin shari'ar musulunci ta hana kai kuma da ake yabon ka ake zugubuta ka a fuskar ka shari'ar musulunci ta neme ka da ka ɗubi ƙasa ka yatsa a fuskar wannan ko waɗannan da suke maka wannan yabo bada ya ce to amma ga irin waɗannan kalmomin yabo da sai da Khadija ce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nan da nan sai ya nemo agaji wurin manya-manyan malamai irin su al-Imam nawawi cewa irin wannan halin to waɗannan hadisai za a haɗa su ne a gudanar da su a bisa fuska kamar haka hadisan da ke maganar yabo da waɗannan da ke maganar an hana sai a ɗauki hannun ya danganci yaban da ya zama na ƙarya ne ko ga mutumin da an yabe shi zai koma ainihin ya samu da ijabi ya samu ji da kai ko kuma girman kai amma duk yaban da ya zama na gaskiya ne ta ɓangaren su masu yin yaban yaban da ya zama ta ɓangaren wanda ake yaban shi kuma yaban ba zai ruɗe shi ba ya yaudaru cewa ai shi ɗin nan kaza kaza to kuma wannan malamai suka ce babu laifi a kan haka sai ce wani abun mamaki so da dama mukan ga waɗanda suke ɗan boko ne ko professional likitoci ne ko injiniyoyi ko marubuta ne a jaridu ko columnist irin waɗannan da za ga suna rubuce-rubuce suna da shafi na musamman ko kuma suna da wata dama ta musamman a gidajen rediyoyi da zuwa kafafen watsa labarai da talabijin da makamantansu sai daga sun fito suna ainihin gaban junansu ana musu kirari ana shajja'a su sai ga wani yana jin daɗi akan abubuwan da ake yi sai ce to me yasa musulmi yake kokwanton yake ɗarɗar na yabi ɗan uwan shi musulmi bai san cewa wannan yaban zai iya nishaɗantar da shi ba bai san cewa wannan yaban zai iya yunkurar da shi ba wajen ya ƙara alheri shin bai ma san cewa wannan yabon zai sa wani ya kwaikwaye shi ba jama'a ko kun san cewa wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi a gina himma ta ainihin wato malami a makaranta a gina himmar ɗalibai a makaranta ta hanyar wani malamin su headmaster ya shigo ya ce wannan kun gan shi tun da ya shiga firamare na ɗaya yake yi har ya gama makarantar da ya yana karantar da ku shine monitor shine head boy shine prefect shine kaza shine kaza wannan yana sa ɗalibai suna ƙwazo game da mu game da su fatan alheri ga kansu ta yadda za su kwaikwayi wannan malamin nasu ko mun fahimta in ba ku manta ba a jiya ni kuma sai na ce tare da cewa malam yana cewa me yasa musulmi suke baya baya wajen yaban junansu ba tambaya ce yake yi tambaya ta neman a bada amsa ba tambaya ce ta ainihin wato ganin wannan yanayin bai dace ga musulmi ba musulmi ya kamata su yabi junansu su ƙarfafi junansu su faɗi gaskiya ta alheri game da junansu wani ce kai ci hassada ce take yin damun mutanen mutum musamman sa'o'i musamman tsara musamman waɗanda ake zamani guda musamman waɗanda aka fito makaranta guda ko aji guda na yi maganganu masu tsawo waɗanda wasu har ta kai ma kasar bai ɗauka ba nake fata insha Allah ta'ala saboda muhimmancinsu in ɗan yi tsokaci a kansu menene zai rage ka don makarantar ku ɗaya da wani don ajin ku ɗaya da wani don a lokacin da kuke ɗalibai da yiwa kai ka fi shi ƙoƙari yau ya waye gari ya zama abin da ya zama wajen shahara a wannan fage har ka koma kana cewa to sai ne ajin mu ɗaya fa a jiya ne nake mana nasiha cewa idan sa'arka ya tsere maka in kana da basira in ka je ka samu kanka a wani yanayi ma kar ka sake ka ce sa'anka ne kar ka sake na kawo mana kyawawan misalai waɗanda daga ciki al-abbas ibn abdul muttalib wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne abdullahi amma da sahabbai suka tambaye shi kai da annabi yayi girmo ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girme ni shine babba sai dai ni kadai na fi shi shekaru ne kaga ka dubi hikima ya girme ni ya fi ni shekaru ya girme ni shine babba amma ni shekaru kawai na fi shi so da dama in wani shahara a wani fage idan ka je kana kokarin ka ce ajin ku daya kokari kake ka ce ai tare ku kai kaza madadin ka samu daraja sai daraja ka ta zube sai mutane su dube ka kai kai hakan din ne kuma ka zama haka dan mutane da za su auna cewa haka Allah ya tsara ba so kaga abin da kake neman ka samu na kima da daraja ko kuma shi so kake ka nuna to sai ne abin nan da ya ka nuna zai iya yi duk waɗannan da'ul umam annabi yake kira cuta ce ta ainihin al'ummomin da suka gabata sun ga cewa sun ɗaukaka don menene yanzu kuma wasu za su taso su ɗaukaka shi yasa annabi ya kira abin da al'umma da haka ɗan uwa a matsayinka na malami a islamiyya Allahu al'azimi ba kuskure bane in ka shigo kai malamin da ke karantar da fiqh ne malam wani ya fita shi ya gama karantar da su hadisi ko qur'ani ka zo ka faɗi kalmomi na alkhairai a bayan idon shi ɗaliban su shajja'u ɗaliban su fahimci cewa malaman su akwai ƙaunar juna a tsakani ina fata an gano amma gaskiya saboda al wato mun samu wani yanayi jama'a al'allamatu suhaim yana karantar da mu aqida zarban yana karantar da mu aqida dukkanin su malamai ne daga kulliyatu da'awa ne kuma kowanne daga cikin shi kowanne daga cikin su professor ne amma ɗaya shi ya rubuta muzakkira ɗin hand out ɗin da ake karantar da mu shi suhaimi shi ne ya rubuta kuma suhaimi a wajen shekaru da karatu da martaba yana sama da ainihin zarban amma da aka taho yanayin ya taho najeriya kuma sai ganin zarban ne yake sama don zarban ne shugaban daura zarban shi aka ji labari wannan a lokacin ma ya fara zuwa to menene ya faru zarban yana karantar da wannan muzakkira ta aƙida sai ya karo da kuskure technical error wanda in ma ya karantar da mu wannan kuskuren zuciyar shi ba za ta amince mishi ya karantar da kuskure ba in ma ya gyara wannan kuskuren to kuma yana tunanin menene ɗaliban nan za su ɗauki malamin nan da ya rubuta littafin shine ya ɗauko matsala ne dangane da mata na ziyarar makabarta ko ba sa yi shi su haini a cikin littafin shi ya tabbatar da cewa ba sa yi ya kawo kuma hadisi ya hujja da shi sai zama hadisin da isi ne da zarban ya zo sai ya wata shimfiɗa a darasin shi tukunan mai tsawo ya kamba masu haini ya girmama su haini ya daraja shi ya nuna martabobin shi sai aka tashi darasi kamar ma darasin gaba ɗaya akan wannan malamin yayi sai da aka zo kashe gari zai tashi daidai kan wannan darasin ashe darasin da zai yi yau ne ya yi muƙaddima jiya sai da ya kamba mai littafin ya nuna iyawar shi ya nuna yayi yayi yayi sannan sai ya zo ya ce to da aka zo aka fara darasi yau shikenan da ya karanto hadisi sai ya ce sai dai shi wannan hadisin mai rauni ne asalin ga lafazin da ya inganta da ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zawaratul qubur to masu yawan ziyarar makabarta zawarat mata masu yawan ziyarar makabarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne ya la'anta wannan hadisi shine hasan amma hadisin da shi malam ya kawo la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratil qubur to wannan ainihin lafazin bai tabbata ba domin wannan lafazin yana nufin da mujarradin mace ta ziyarci makabarta an tsine mata albarka nan ko yana nufin sai in ta zama mai yawan ziyara da ya kawo tabbatar da rashin ingancin wannan lafazin ya tabbatar da ingancin wannan lafazin sannan sai ya fara kwararo hadisan da suka tabbatar da mata sun kai ziyara makabar jan guda uku ya kawo hadisin as-sa'ida Aisha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta je ta ziyarci makabarta kabarin dan uwanta Abdurrahman ya sake kawo ainihin hadisin a wannan mata wadda Annabi ya wuce ta hadisin Anas yana kuka a jikin kadari ɗanta ya rasu duk wannan dalili ne akan ziyarar makabarta ya sake kawo duk waɗansu hadisai waɗanda suka karfafi mas'alar sai ce to haka abin yake sai ce to kun ji jiya yadda na bayyana muku matsayin malamin nan eh to ba mamaki bane dan an samu yayi kuskure saboda kuskure kuma lazimi ne na ainihin dan adam shikenan sai ya zama an wuce babu wata gargada babu wani bombs babu wani ainihin wato kabarin mai tatsini ma'ana an wuce smoothly lafiya kalau haka ya kamata to amma wani zai ga aibi ne ma gare shi yana professor a faculty ko school of kaza ya karantar da littafi ko ya reference da littafin wani kara ko wani professor a wannan ainihin school din ko wannan department din rada sai je ɗauko wani littafi da wani ya rubuta wanda wannan littafin da shi littafin da mai littafin ba su kai darajar irin shi din da aka rubuta daga wannan department din ba yana ganin wani kaskanci ne gare shi ya za a yi makaranta ɗaya suke karantarwa a faculty ɗaya ko department ɗaya a ce wani ya rubuta littafi shi ma zai iya rubuta littafin kuma ya zo ya ce wa ɗalibai ku je ku karanta littafin professor wanda littafin yana da kyau sai ga yanzu ya gina wane kenan to shi fa na aka gwamnati kawo wani littafi from nowhere ba a san waye rubuta shi ba daga ina kai shi ke ne musu hujja ko da kimar da ke cikin littafin al'ilmiya ba ta kai wannan da ainihin aka rubuta a dafa wajibi ne mutane su san haɗarin wannan kwarai da gaske yana da illa wajen ainihin wato fardi jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah maraukakin sarki ya taimaka to kun ga annan ne har na kawo mana almara ce ko kissa ce ta ainihin ruwan dagaja wadda na karfafi wannan magana da ita cewa in ka karanta wannan littafin za ka ga irin wannan wanda yake suranta maka yadda rayuwa take yasa yara a yanzu da suke makarantu babu shakka kamar yadda bature yakan ce da missing a lot suna asara mai yawa saboda galibi suna da karancin malamai masu karantar da su littattafai na literature irin waɗannan littafin ruwan bagaja littafi ne da ke ɗauke da afkar tarbawiyya tunani ne dangane da tarbiyya da gyara maka tunani malami ne ya isa garin da yake duk jahilai ne a halin duk garin ba wanda ya iya fatiha ba wanda ya iya wata kalma ta larabci ko ta karatun qur'ani ko ta hiya ko makamantan haka shi kuma uban shi malami ne amma zaman shi da uban shi duk fitsara ya ta yi bai samu ya koyi komai ba sai wata aya kwaya ɗaya da ya ji da watan azumi malamin yana karatu yana yawan maimaita ta ita ce mudahammatan to shi kenan sai ya rike mudahammatan din nan mudahammatan mudahammatan da ya je koyar da mutanen ƙauye mudahammatan da haka ka iya mudahammatan ka sauka kenan sai dai ka canza murya ta yi sama ko ta ƙasa ko kai madda ko ka rage ko kai tawassut ko kai yadda dai duk kai to kuma kai ka sauke ana haka sai ga wani babban malami ya iso garin yana isowa sai ya fahimci wannan fa ba malami bane ba da karatu mashirmanci ne don ya samu jahilai to sai aka yi mishi masauki a wurin shi wannan da ɗaɗɗan malami to sai ya nuna mishi cewa to karfa mun asiri waɗannan mutane jahilai ne cin abinci nake a ƙarƙashin su kawai ka taimake ni kaza kaza sai ce a ina ai sai na ƙure ka sai na nuna musu ma ba kai karatu ba to sai hankalin shi ya tashi to kaga a nan kenan abinda magana take nunawa shine yana son ya karkato da ƙwaryar wannan malamin zuwa tashi ƙwaryar ya juye ta na fatan ka fahimci wannan don haka aka ga jama'a to za a yi muƙabala tsakanin sabon malami da tsohon malami su kuma jama'a sun riga sun gamsu da wancan ne da hammata don shi ya musuluntar da su su ya koya musu shi ya saukar da su shi aka yi bikin sauka shi aka yi kaza shi aka yi kaza da haka ba abin da ya shafe su da wannan ya zo da turka turkan littattafai aka share ranar zama za a tattauna za a yi mukabala tun da sassafe shi wancan tsohon malami ya fito don dama ba wani shiri da zai yi inda dama me ya sani ba wani shiri da zai a ce a share littattafai kaza a duba juzu'i kaza mujalladi kaza a sa alama babu kawai ya fito zai zaman shi shi kuma wancan shine malami mai karatu amma kuma bai iya tsarin da zai gudanar da kan shi zauna lafiya da shi na kai fara aiko almajirai ana fito da manya manyan littattafai ya ce ina zaune zan ga an kawo katin littafi sun ci ni gashi nan tambihu gafili na samrak andi sai ga an kawo layali da sani sai ga an kawo kaza yace wani littafin ma ko sunan shi bana iya karanta yace hankali na ya tashi nace to yau fa ƴan maza sun shiga uku yace amma kuma mun dogara ga Allah Allah zai rufe asirin wannan yanayi a samu a wuce lafiya haka aka zo aka zauna za a fara buɗe littattafai sai ce a ai su karatun su da ka suke littattafai ma na ƙananan almajirai ne marasa kunya yace a ture littattafai aka ture su da ka suke yi da ya tashi sai ya ɗan wata alama haka ya ce kawai faɗa min mai cece wannan shi ke nan kaga duk karatun wancan yanzu yana son ya wawantar da shi ya alama ce ya yi ta gata nan yadda za ta iya kama hankalin duk wani jahili da ke wurin an zo an ba da ansa a kanta ya ce faɗa min mai wannan kawai ya isa mu fara daga nan kafin a shiga littafi ya ce wannan race ya ce a'a ya ce to nuwara ce ce haka ake nuwara a garin ku ya rinka wawantar da shi tukuna yana bin shi kuma shi ke sai koma yana kama kame sai ce to ya ba da gari sai ce wa jahilai to duk ku duba suka nabi suka duba ya ce wannan tsayar wata ce daren fari jahilai suka ce haka ne ka ci malami idan malamai ce kai kuma a tiro don haka shi ka ga zauna lafiya shi kuma wancan haka koye shi a gari kaga anan wannan sura hayya ce game da irin wannan misalin ko to ya kamata malamai su ji tsoron Allah wanda kaga Allah ya yi baiwa ba baiwar kake aikuwa to ba shi ba a'a Allah madaukakin sarki ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ne don haka lokacin da zaka ja da abin zai ja maka matsala shi yasa in kana da hikima ku kiyaye wannan da kyau in kana da hikima wallahi tallahi tunanin sai ka rusa wani kai za ka samu gindin zama wannan kuskure ne don zukatan mutane na iya kabiliya zukatan mutane na iya karɓan mutane masu iri ɗaya ko masu kama da juna ko makamantan haka kuma kowa su ba shi girman shi da darajar shi ina fata an gane ashe ba lallai sai ka rusa shi ka cire musu shi daga zuciyarsu sannan kai za ka samu jirgin zama kuma duk wannan mata gaba ɗaya wannan tunanin ya zo ne ma ga tsillabin duniya malaman salaf gaba ɗaya wannan bai dame su ba don lokacin da ya je wuri ma ana ƙoƙarin a gano shi ne ya na ɓoye kan shi yake ina fata an gano Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan fa'ida saboda muhimmancin ta na cewa ya kamata a tsaya a tattauna ta Allah ya taimaka sai malam ya ce ashirar sannan sai fa'ida ta goma من قول ورقة رضي الله عنه daga maganar da malam warakati ya faɗi ya ce lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ita bihi illa udiya babu wani mutum da ɗai wanda ya zo da irin abin da ta zo da shi sai an yi gaba da shi wa fi riwayatil ukhra qala waraqa a cikin ɗaya riwayar yadda inda kuma ta ba nayi isharar ta baya warakatu cewa yi lam ya'ti rajulun بما جئت به إلا أوذية باب يد باب wani mutum da ya zo da abin da ka zo da shi sai an cutar da shi wata riwaya ta farko odiya wannan riwaya ta biyu odiya malam ya ce a duba sahihul bukhari dinnan kitabu tafsir ko a cikin babu tafsiri a surati iqra na fata an gane duk wani mutum da ya zo da irin abin da ka zo da shi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an yi gaba da shi sai an cutar da shi sai an yi mishi makirci malam profesa zai ce ya tabayyana lana amrun muhimmin jiddan a nan wani al'amari mai muhimmanci kwarai da gaske zai bayyana gare mu wa huwa anna da'iyata ila Allah subhanahu wa ta'ala la budda wa an yuwajiha a'da ko an yuwajiha a'da indama yuzawilu amal ad-da'wa wannan al'amari mai muhimmanci shine lallai ne mai da'awa mai wa'azi mai kokarin tsere mutane a hanyar Allah mai tsarki da ɗaukaka babu makawa zai fuskanci ainihin makiya a lokacin da ya tinkari aikin ainihin yaɗa saƙon Allah jama'a kun fahimta duk wani mai da'awa don haka sai ka duba kai malamin islamiyya da'awa kake yi kai da kake karantawa da asuba da'awa kake yi kai da kake karantawa da magariba da isha da'awa kake yi kai da kake shiga ƙauyukan maguza da'awa kake yi duk waɗannan ayyuka na da'awa ne ko to ka san cewa dole za ka haɗu da makiya to galibin abin da nake lura yake shagaltar da musamman matasa a wannan zamanin wato su fruits din da'awa suke dubawa kai da zaran zai fara da'awa abin da yake gani ai ya zo an yi gasa karatun alkur'ani ya ci mota ya ci kujera umara an ba shi budurwa wani alhajin birni ya kawo gida ya ba shi sai ga cewa to duk duniyar son shi ake yi bayan kwana biyu yana ainihin dan yana harkokin shi sai ka ji wani alhajin ya ɗauko ya ya sake ƙara mushi sai ka ji wata hanya ta buɗe mishi ya sake siyan mota to sai ga alhajin farko da ya bashi gidan shi daga nan zai fara gaba da shi kuma da dindin waɗannan alherai da suke zuwa sai kuma ya fara tunanin to abin da yake tawakku'i zai sa idan ya biyo baya shi ne sharrori don haka sai ya shirya musu ba fata yake ba a'a sai ya shirya shi ne duk inda ka ga rani ya yi rani eh to damuna a fara shirya mata duk inda ka ga damuna ta yi damuna to a fara shirya wa ɗauke ya ruwa ashe duk lokacin da ka ga alheri ya kai alheri tun da ba aljanna kake ba ko ka sa rai sharri zai biyo baya ba a cewa ke kai fata a ka sa rai to sai ka fara shirya wa zuciyarka da yanayin da zai kullo maka dangane da sharri din wani mataki za ka iya ɗauka amma zuciyarka za ka fara kintsawa tukun sannan duk wata kintsawa sai ta biyo baya malam ya ce al'amarin anan shi ne la budda dai duk mai da'awa ya san cewa zai fuskanci ainihin wato magiya la in qawlahu malam yace ka lura da magana malam warqat da yace lam ya'ti rajulun qattu babu wani mutum da dai dan haka fala budda min an yuwajiha da'iyata a'da'un min an yuwajiha ad-da'iyata a'da'un fi tariqihi babu makawa mai wa'azi mai da'awa makiya za su fuskance shi a cikin wannan hanya ta shi ta da'awa din ina fata an gani yanzu da za ka ɗaukar wa kanka cewa za ka rinka zuwa kana sharan makabarta makabarta ta yi datti ciyawa ta yi yawa ka je ka share ta ka tsaftace ta ka gyara ta ka yi tas ka dai wannan aikin za ka ce menene kowa zai magalla da shi ko suna nan sai sun bullo maka da wani shari ka dai ƙarshe ke don irin wannan aikin ba wani wanda za ka ga ba a cika mashi awa shi ba tsoron shi ma ake ji je ka kwana a makabarta ka tare ta ka gyara ka ba ka gyara ka ba to ka ji an ce yanzu haka yankan kai yake yi ba ku ganin kullum yana iya cefan so kai ka ga mutum yana wuni a makabarta amma kullum yana cin jami'a to a dai a hankali Allah ya da mu alheri ina fatan ku fahimta jama'a to daga wannan makircin wata ran ɗan shi zai tafi makaranta a ce ka da Allah in gidan masu yankan kai ne ba mu sani ba kuma sai zai fada wa uban sai zama ranar uban zai fara jin magana bayan shi kenan sai ce ya bar wannan aiki shi kenan sun yi nasara a kan shi sai asirin shi ne zai ji zai toni shi ne bari asirin shi ne zai toni to shi kenan bayan shekara talatin sai a ce au bayan kan kai ce kada ya ji asirin shi zai toni bari ka ga mai amfani bari to dan haka tun farko ka sa ikhlasi kawai duk abin da za ka yi ka sani malam ya ce wal adawatu والإيذاء للداعية معلم من معالم طريق الدعوة da adawa da cutarwa ga mai da'awa to alama ce daga cikin alamomi na turke na ainihin hanyar mai da'awa abinda ake nufi da ma'alam shine turken min ma'alimin tariq ba kana tafiya sai ga an sa nan kilomita kaza an rubuta ba sai a tafi sai a ce nan kilomita kaza shine suke kira ainihin ma'alam wato alamomi ne haka nan alama alama na fata an gane kuka ce landmark to da cutarwa da adawa da kiyayya da mai da'awa da wa'azi to wasu abubuwa ne kamar yadda kasar tituna in dai sun kai sun komo za ka ga an saka alamomi da ke nuna ƙarshen mil kaza farkon mil kaza ko za ka duk mai da'awa ya shirya haka يقول تعالى الله مدوكين سلكي تشواي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين hakanan muka sanya makiyi ga kowane annabi ainihin daga cikin mutanen banza 'yan ta'adda daga cikin 'yan ta'adda mutanen banza sai a ɗauki wasu sai a sanya sai su zama makiya ga kowane annabi ya kafa bi rabbika hadiyan wa nasira amma kuma ubangijinka ya isa a matsayin shi na mai shiryar da annabawa kuma ubangijinka ya isa a matsayin shi na mai taimakon annabawa da ainihin bayan Allah ina fata an gane haka a wani yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu ko fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad Allah yake sai mun taimaki manzannin mu sai mun taimaki waɗanda suke bin hanyar manzannin mu tun daga nan duniya har ranar alkiyama to in ka samu wannan yaqini shikenan duk abin da zai biyo baya sai ka tsaya a hanyar Allah wannan ita ce aya ta ainihin wato 31 cikin suratul furqan ويقول تعالى الله مدوكين سلكي cewa yake وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الله مدوكين سلكي ce hakanan kowane annabi muka sanya mishi maki daga cikin shedanin mutane da aljanu yuhi بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا سفر تكاويا سنا اينهم فدا وجنونسو maganganu na ruɗi waɗanda yake maganganu ne waɗanda za ka gan su ƙawatattun maganganu za ka ga maganganu kamar kyawawan maganganu ne na kaza da kaza suna baiwa junansu shawara amma fa ba don komi ba don a yi faɗa da annabawan Allah ne zama mun fahimci wannan da kyau su kashe kuɗinsu su shiga nan su rubuta nan su yi nan duk waɗannan abubuwan jama'a ya kamata kowa ya sani wannan ita ce ainihin wato aya ta uku a cikin suratul an'am na fata an gane aya ta 112 a cikin suratul an'am in ga da wannan munasabar jama'a 1990 watan Septemba muka kafa makarantar nan jama'a makircin farko da aka fara kulla mana shine aka ɗauki kuɗin makaranta a lokacin na jin sule biyar biyar ne muke karɓe in ka je ka shiga makaranta sule biyar biyar aka ɗauki kuɗi aka ba mutane goma su zo su shiga don su kawo mana rikici a cikin makarantar amma abin da zaka tambaya ne muke karanta har yanzu syllabus din yana nan qur'ani bulugul maram risala منهاج المسلم waɗannan littattafai da su aka fara a ƙarƙashin ƙur'ani akwai tajwidi sai bulugul maram fiqhun hadisi ne sai risala ita ce aqida da fiqh sai ne sai minhaj sai riyadus salihina shine a matsayin hadisai na gyaran zukata amma makircin da aka fara kenan ɗaya daga cikin goma ɗin sai ya lallaɓo ya zo ya same ni sai ya gaya mu ita da garan nan mu kaza mun zo mun rubuta ba to gashi suwana da suwana suka zaunar da mu gashi gashi ga inda aka yi taron ga inda aka yi taron amma abin da zaka ce kafin wannan lokacin babu tsararriyar makaranta haka a unguwar to amma dan menene za a zo a samar a bar mutane su zauna da jahilci ana nan ana tafiya makirci na gaba sai aka yi ta yaɗawa cewa ai zagin fiƙihu suke yi ayan an zauna zagin fitowa ake ana nan wannan bata karbi ba ko ta karbi sai kuma aka kara an an zauna karatun zagin abubakar gumi ake yi ana nan ana nan ai an zauna karatun ba ma dan Allah ba ne ai riya ne ake yi duk wannan yana daga cikin adawa makirci iri iri jama'a gida ne na kama a daidai lokacin gidan haya ne fa ba kyauta ba sai aka zo aka samu mai gidan aka ce kai ba ka da hankali ne ka rasa abin da ke ka rasa dan haya ne baka san abin da ke maka ciwo ba ka ɗauki ɗaki ka ba wani haya amma kun san arna ne a gidan kuma har a lokacin da na zauna da arna muke zaune a gidan amma shi sai ce ba a kawo mishi suka game da ya tashi arnan ba kuma in lahadi ta share tsakar gidan suke suna coci amma duk ba a kawo mishi nasiha a kai ba amma yana hauka ne ya ɗau gida ya babu to duk irin waɗannan abubuwan a lokacin Allah ya nemar mini da kwakwalwa ta ta nuna in ba haka ba ba lokacin ni ne zan ta panikin haka yanzu nake jira ta take jin matasa da matashi ya taso anguwarsu ya sanya riyadu salihina ko ya sanya arba'in hadis ya fara karantarwa sai su fara mutum sai su fara mishi makirci madadin ne ci gaba da karatu inda gaske suke su bayyana matakin da ya kamata ya ɗauka taka tsantsan a ƙarƙashin ƙasa amma kar shi ya yi motsi amma saboda wauta in ya zo hadisi na ɗaya na biyu aka yi arba'in hadis jiya yau za a yi na uku sai ce to mun ji labarin wasu shugu suna yi mana kulle kulle to billahi da za mu ci kaza kazan su mu ta mu ne kaza a wuyan nan to nan ba za a yi karatun ba to daga haka sai da awar ta rushe ku je ku kewa anguwanni da yawa an fara da awoji sun watse da haka ana nan ana wannan karatun ta jama'a yau shekara biyu da ta wuce ko fa sai mun dawo nan muna cewa to shikenan ga masallaci wannan abokina ne gina masallacin ni na zo da shi garin nan ni ne na wuce mishi gaba akan a filin in fa idan kuka je yanzu hukumar da ke ba da izinin jini sunana ma a shi ya ɗauka sannan suka ba shi izinin har sai da ne shi shugaban godiya bai san ni ba bai taba gani na ba amma sai aka ce wurin na malam albani ne sai ce ai marmaza a bada izini a fakaice sai suka je suka siyo kasar dina suka kai shugaban suka ce gashi malam ya ce ya gode na rantse da Allah abin da aka kenan ban sani ba sai da tawa ta kai ni na tafi kai takardun wannan wuri na kaza kaza kaza aka ce ai akwai inda ma aka taba ba in mu ce a ni zan taba gina wani masallaci ko kaza kaza aka ce a gashi aka fito da shi sai gashi da takarda an rubuta da adireshi na da sunana da signature kuma billahi allazi la ilaha illa huwa qayyum ba ni ne amma sai na ga ake to tun da har an ɗauki sunana an je an nemi izinin masallaci shi kuma shugaban ya ga a a a bari ya marmaza wannan mutum aka yi marmaza aka yi marmaza saka je suka ɗibo kasusuwa na ya fito da kasusuwa a gashi sai mala ya aiko na ce to Allah ya saka da rere amma dai ƙarya ne ba ni dai matar kuma na gode tun da ka mutunta sai na ga wannan masallacin in an ce yau ina da izini a kai ina da iko a kai zan iya cewa eh haka sai ce jama'a mu dawo da karatu a lokacin mata ran juma'a ake musu karatu maza ana musu karatu da yaushe asabar da lahadi awa nawa ne ake karatu duka awa biyu ne waɗannan shi kenan ayi a tashi amma me ya faru yana dawowa ya yi tafiya sai aka zuga shi to na ta tsine maka albarka ashe kai ya ta gina masallaci ana ta tsine ba ana ta la'anta ka ana kaza don haka gaskiya kai marmaza kenan nan da nan sai ba mu notice amma notice din da ya bayar wanda na wulakanci da cin mutunci da cin fuska shine an dawo karatu za a ci gaba bayan an je aikin hajji an dawo an tura mata ku je ina nan zuwa ina zuwa fa me na samu kan hanya sai na ga mata sun dawo yaya suka ce an kore su sai na dauka a an sa wani mai gadi ne wanda bai san ana wannan tsarin ba tunda an dade ba a yi an bada hutu saboda haka kuma koma suka ce wallahi ba za su koma ba wulakancin da aka yi musu suna ciki aka ejectin ɗinsu su fito waje suka fito suka taru a gefe aka ce su tafi sai na ɗauka wani ne sun san shi sai suka ce ba wani bane shi ne da kanshi ya musu haka sai kwakwalwa ta ta ɗan abin amma sai na natsu na je ina samun shi ai malam ka zubi wani da mutunci ka ci wani mutunci duk ina zagin mu a gari cewa mu ɗan salafiya ne muka rana ce a me ya faru ka zo ka buɗe masallaci ana karatu ana ta za'in ce a na ce to tsaya tukuna mu ɗan salafiya ba ɗan iska ba ne daraja ce ma mu mu je wani masallaci mu yi karatu kuma in ba dan na san ina da iko akan wannan masallacin ba zan yi zato amma ashe kuskure ne da na ɗauka ina da wannan ikon karatu mu matsalar ka eh an ne masallacin wani fenti ne an zo an kira wani sarki ne an buɗe masallacin an yi kaza ne an yi kaza ya ce a kai karatu ne matsala ce na ce har abada ba za a sake yin karatu shi kenan hankalinka ya kwanta har abada ba za a sake yin karatu shi kenan dai matsalar ba za a sake yi ba a lokacin ina bugawa da shago waya ne ina tunanin ya za mu dawo da karatun masallacinsu sai na gan nan ma za a iya zuwa a fara nan ma a zo a samu wata matsala ina buga wayan kai shi kenan sai na tashi wai kuma a to ai shi bai kamata in bata rai ba bai kamata in yi kaza ba nace ai ba jaki bane ne ka bata mutum rai ka ce kada ran shi ya baci jaki kenan jaki ne bai san mutuncin kanshi ba nace saboda haka shi kenan wai a Kano ma ana ta zagin shi ana cewa ya zo nan wai yana ta mana gine-gine na ce a tun da ka zo garin nan ka bani bulo kwaya da ya ce a ka bani naira da ya ce a na ce sai ka ce musu ƙarya ne ma tunanin kenan su da in kane musu ka je ta amma ni ba shegen da ya taɓa bani bulo kwaya da haka na tsaya a tsaro a gaban idon shi na gaya mishi kuma wannan magana gatan na yi kasar na ɗauka kuma wannan kasar ku ɗauka shi introduction ne na wata maganar wasu maganganun da wata ran zan zo a bayar da su waɗanda suka fi haka muni amma na son nuna muku yadda in ka fara da'awa za ka fara ainihin fuskanta abubuwa ne amma kai ya kamata ka natsu ne kar ka zama wawa saboda haka na taso wannan wuri da muke zaune jama'a filin gidana ne a ga gidana fara yi sai na ga a zuwa ne na cuso mota ta nan cikin ciyawa ce na cuso ta na zo fakin sai kawai kafin fita mota sai kwakwalwa ta ta ce mana a wanda yake da wannan wurin shi za a yi wannan wulakancin sai na ce karya ne sai na ce a nan wurin za a dawo da karatu aka zo aka yi clearing aka zo shi ne aka zo a kafa wannan rumfa kwano ana kafawa kuma me ya faru ashe wasu mutane ne tsakanin malam wane ne da wane da alhaji wane da wane dan boko kaza su ne suka haɗu su fa ya za a yi wai suna nan a zo a yi wani abu to nan fa anguwar yan boko ce tukuna ma mafi yawancin kuma filayen da aka rarraba nan arna ne aka raba hatta wani filin siyasar sunan arne ne arne ake aka allocating ma idan da aka yi allocating ma'arnar nan ya ga dama ya coci ka isa ka hana shi nan boko ne fa nan ba ƙauyen ringin bane ko kuma kwanyawa ko ko ko ko ko ko ko rigaci ko ba ƙasar musulmi ba nan nan a nan nan secular state ne ma'ana komai za a iya yi a nan saboda haka ne ya faru shi kenan kawai mun zo an fara karatu ran da muka fara karatu ina zaune a wurin nan yawan mu ta makaranta wannan mai 33117860 din nan sai ga ta ana ta bugowa ana ta bugowa ana ta bugowa wani shugaban SSS ne na Najeriya shikenan sai ban kula ba sai da muka tashi karatu na Hausa ma ya rubuta emergency ne ana ainihin son magana da ni ne wani emergency ne kaza kaza ni na san magana shine sai na buga mishi a an ce na bude masallaci ne an zo an cika anguwa da motoci da babura da kekuna ko mutanen anguwa suna ta zanga-zanga sai na ce Allah ya tsine makareci ka ce Allah ya tsine makareci sai a ya kare makalla na ce a an kai ka kasa faɗi ni yarin faɗa Allah ya tsine makareci to ni dai na farko tukuna duk duniya ma ba da masallaci sai ban ma san tukuna in ha masallaci ya taso ba ce to ba wani abu nace eh akwai ɗalibai na da nake karantawa a cikin gidana sannan kuma na sa su suka yi fakin a fili na kuma fakin din da suka yi ma ko rabin filin ba su ci ba sai ce filin ka sai nace akwai shakka ne sai ce a'a na yi mamaki ne mutane su zo wurin mutum su yi fakin a filin shi kuma wani ya ce an tare hanya duk wannan menene makirci waɗannan da suka yi makirci dinnan sun yi timin ne suka haɗa kansu tsakanin malami da mai wa'azi da alhazan birni da 'yan boko da zauna gari banza to menene ya faru kuma duk cikinsu gaba ɗayansu babu wanda ya mallaki rabin abin da ni na mallaka a unguwar nan na filaye amma kuma ya kabi da wai a rashin kunya irin ta mujirmai da Allah yake faɗi a haka ne za su yi faɗa din to idan wawa ne shi kenan ya zo sai fasa magana shi kenan sai a fara ji a bakin shi amma ma kirci ne nema sai na ɗaukan musu ainihin wayan kuru na wayan kurun mahu ta ƙarƙashin ƙasa da suka tayi sai asirin su ya tonu sai kuma faɗa tsakanin su shi kenan sai kuma ta rikice kuma sai wannan ya zo ya lallaɓo shi zai zo ya nuna mun shi masoyina ne shi yana tare da ni shi ai suna kaza su ne suke kaza su ne ana zagi na suke kaza na ce a ni ko baba na an zage ni na hana shi magana balle kai da ban san da garin da kake ba abin da ya hada ni kai so ba gwaninta ce kai ba sai in gwasala mutum don ni kuma ba ni da kara kai nuna munafunci can ka ta yi kuma a ji a rungudu juna a karya ne ni da yan matan amarya ba ne wallahi karya ne suna nuna maka ina fata an gane wallahi tallahi duk dukkanin su billahi al'azim sai da kowanne ya zo yana kuka da dan uwan shi suna fada da suka tashi shi malamin sai suka yi mai makirci da kulleleniya a guje ya bar gidan da yake zaune tashi ya koma wani wurin suka kulla mai makirci a yau gaba suke da juna gabar da ba sa zuwa su bi shi sallah ba sa magana da shi ba sa kaza duk ta tarwatse musu to waɗannan irin abubuwan kusan kowace anguwa kaji an fara wata da'awa sai ta samu irin wannan to wajibi ne ga matasa kwakwalansu su rinka natsuwa duk abin da ka taso za ka ga makirci to sai fa ka natsu idan da haka da wallahi sai sun rikita maka al'amari ina fata an gane sai sun rikita maka al'amari Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wannan sai an je wata munasaba ta gaba jama'a sai an je wata munasaba ta gaba sannan na yi muku waɗansu bayanan waɗanda za ku yi mamaki game da yadda rayuwa kake kuma daga nan za ka tausaya matasa da dama akan rashin gogewa da kuma rashin tsayawa su yi nagari kuma duk wannan matsala ce to yadda ta fi girma ita ce da duk abin da ka samu kanka na matsala lokacin da ka fara da'awa sai ka tafi wurin wani wanda yake shi ba dan yadda irin ka ba ka juye mishi abin sai ya ce ga yadda za kai ga yadda za kai ga yadda za kai abin da malam bakar ne ya taya matasan zamanin shi ke ko zo abu ya kwaɗe in dai ba ku na yanda ke ba ku girman kai ba ala gafa ta malam eh ga abin da aka yi mana ga abin da aka yi ga abin da aka yi sai ce bari rubuta maka takarda wurin kwamishinan yan sanda ta kuka je ka gaya mishi da an je shi kenan sai a rubuta sai kwamishinan yan sanda sai ya kira wani to dama wani katon ƙauye ne da zara an kira shi ofishin yan sanda an ce sa hannu a nan ya ci a ɗauki hotonka da a facen wurin in ya koma ƙauyen su shi kenan da an ce billahi ne gidan yadda a sake sallah ba sai ce a ni wallahi na kun dini ku da biya dini ba ruwa na ku bar mutanen nan wallahi tallahi shi kenan kai duk wannan da fa nan dangwala nan ba official ba an gane da ƙauye dai dama da ya zo ofishin yan sanda yana makirkita ya ce shiga can cire takalminka kwaya ɗanka dangwala nan ka dangwala eh ya ɗauke ka hoto to sa hannu a nan shekarunka nawa gonakinka nawa daga ina ka zo cika nan to shi kenan je ka sai bayan kwana biyar ka dawo shi kenan hita ta mutu ina fata an gane duk wannan dangwale-dangwalen ba record an yi ne dama kawai don an san an yi rubin psychology shi ne yawa kawai shi saboda bakawai ne don yake dole abin da yake so shi za a yi to da zaran an nuna mishi kaza kaza shi ke na ya firgita da ya zo sai ce a wallahi ni da ruwa na da mutanen nan ku rabu da kowa ya addinin shi na fata an gane يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية الله يجتنشي ولا بد ولا بد أيضا an yakuna haliman sabiran alal adha ibnu taymiya yace babu makawa har yau mai da'awa ya kasance haliman mai juriya saburan mai hakuri alal adha game da cutarwa fa innahu domin kuwa la budda an yahsula lahu adha babu makawa cutarwa za ta faru gare shi babu makawa to tun da ba makawa ko to zama yana da juriya yana da kuma haƙuri Allahu akbar wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya mujalladi na 28 shafi na 136 wa yaqulu shaykh abdurrahman ibn qasim الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم shine malamin da ya aikin tattara wannan littafin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya asalin aikun ga malamai ne suka rinka dan aikin tattara wannan fatawa kun ga asalin yadda littafan na ibn taymiya suke a farkon al'amari dubi kamar wannan yanzu majmu'atul rasail al-kubra ibn taymiya littattafan ibn taymiya ne irin su hamawiyya da irin su wasiqiyya sai aka hada su aka buga su haka to matakin farko kenan shi ibnu taymiya fatoyi ne ya rubuta da yan kananan tafa ya aje da tafiya ta tafiya sai al'amari ya kai bibi majmu'atul rasaili wal masail kuma nan ma wata hadawa ce aka sake tafiya ta nisa shine har aka zo ga tattaruwar wannan aiki gashi majmu'atu al-fatawa li shaykh al-islam to wane ne yayi wannan aikin shi ne da babban ɗan shi mai suna Muhammad a lokacin yake cewa ainihin wato sarki Abdulaziz wannan aiki yana so zai yi shi amma wannan aikin ba zai iya shi shi ba shine tattara littattafai da fatoyin ibn taymiya a tace su a tsabtace su ba tare da komai ya shiga cikin su ba sai aka ce to algafata mala a matsayinka na malami waye kake tunanin zai iya taya ka wannan aiki sai ce babban ɗana muhammad zai iya sai aka ce to shikenan an ba ku wannan aikin duk abin da kake bukata a duniyar nan na taimako ka faɗa kawai shine suka zauna suka yi wannan aiki to wannan malami shine abdurrahman dan qasim ba abdurrahman dan qasim malamin imamu malik cewa man kama bidinin islam wanda duk ya tsayi da addinin musulunci wada an nasa ilaihi ya kiraye mutane zuwa gare shi faqad tahammala amran azim hakika ya ɗauki al'amari mai girma wa qama maqamar rusul bid-da'wa kuma ya tsaya matsayin manzanni a wajen kira zuwa ga addinin Allah wa qasada an yaqula bainan nasi wa baina shahawatihi na kan ku rike magana nan da kyau ya nufi kenan ya shiga tsakanin mutane da sha'awoyin mutane suna sha'awar gina suna sha'awar luwaɗi suna sha'awar cin haram suna sha'awar murɗiya a zaɓe suna sha'awar danna haƙƙi duk sanda ka tashi wa azifa ka shiga tsakanin su da waɗannan abubuwan ne sai ka auna ka za su kwaɗe ka ka je ka samu ɗan kasuwa rana tsaka ka ce ku tashi za a cinna wa shagunan ku wuta wani ka zai riƙe ka in ya cije ka kuka ciji juna sai dai ku mutu tare don ya san in ba kasuwan nan ma mutuwa ce don haka gwamnati fara yi haka ne ko ba haka ba waɗannan mutanen da ka zo kana wa abin da kake nufi kenan ina son ku fahimci muhimmancin wannan magana ya tsaya matsayin annabawa ya shiga tsakanin mutane da sha'awoyinsu wa ahwa'ihim da son zuciyarsu wa i'tiqadatihim al-batila sannan ya shiga tsakanin mutane da aqidojinsu na barna na ƙarya fahimna ido wa wannan lokaci la budda an yi ujuhu babu makawa za su cutar da shi to me zai yi fa alaihi a an yasbira wajibi ne yayi hakuri wa yahtaki da kuma ya nemi ladan wannan hakuri a wurin Allah kun ji jama'a jama'a kun fahimci quality da nagartar maganar malamin to duk sanda kake wa'azin nan kar ka rena wa'azin da kake ko da na minti biyar ne an yi sallah azhar ka miƙe jama'a ya ne mu ji tsoron Allah ku dubi kasuwan nan duk shekara sai ta kama da wuta ko kun san cewa ba a zakka kun san cewa bayan magariba ta yi wasu suna zama a cikin kasuwannin nan suna zina da yan mata masu kawo koko wasu suna yin luwaɗi wasu suna shan wiwi jama'a ku ji tsoron Allah kada musiba ta zo ta same mu yanzu mu yi a cikin wannan wa'azin wa kaza ga to billahi da za ku kulla maka sharri saboda in wannan wa'azin yayi yayi nasara an daina waɗannan abubuwan kenan to a koma a zama irin kabisai su kuna fahimta da aka yi Allah ƙarya ne duk wani abu da ake cewa na haɗin kai duk wani mai sabon Allah ya daina in ba haka ba duk inda duk irin wa'azin da za ku yi duk irin wa'azin da za ku yi wannan da ake wa'azi akan wannan matsalar da ta shafe shi to billahi da zai ba a zauna lafiya tare da shi ba dai yan yi ba yanzu kowa ya tabbatar da shan yi barna ce to ya zama kai wa'azin ka kai akan hindi ne Allah ya tarar an ga an sace ka kuma kuma wanda zai karɓo ka don waɗannan da kake wa'azin suna jin daɗi a ga ma zai ake to ya kyale su su samu ne na kun jini kun ya zai biyu ya ba ruwanka in yi ba yi ta kanka ya matsa ya ce sai an abin ku duba yin wannan abu saboda haka in har ka fahimci hikimar maganganun wannan malamin ya yi su ne akan hashiya ta ainihin usulul salata wato littafin usulul salata ya ainihin sharhi dan takaitacce haka wa yaqulu shaykh abdul hamid ibn badis الشيخ عبد الحميد ابن بابيس يكتب رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى يفسر مدنا الله مرة تفسير كده الله يسير وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما idan jahilai suka magana da su sai su ce ainihin salama aminci ina fata an gane wa kana ta'liq bi idza kuna ji jama'a wa kana ta'liq bi idza da yake ya idza kha idan jahilai suka magana da su su masu yaji sai ce salama to malam yake kaga an danganta maganar da idza ko sai ce li anna mukhatabatal jahilina lahum bisu'i amrin muhaqqaq domin maganar da jahilai ya su faɗi mugiyar magana to abu ne wanda yake tabbatacce shine in dai har jahilai ne za su magana ina fata an gane to mugiyar magana za su to don haka su ko masu hankali da wa'azi sai su ce salama wa mata sallama ahlul ilmi wa din haka ne min al-jahilin ma mata salima ahalin ilimi wa min aljahili yace yo amma duk da zaman lafiyan da su masu wa'azi da annabawa za su ce salama yaushe ne ka masu ilimi da addini sun zauna lafiya tare da jahili kuna fahimta jama in dai har abin da yake cewa wa idza khatabahum aljahilun qalu salama idan ka zauna jama'a ba abin da za ka yi za ka zauna ne kai ta karatun qur'ani kai ta tasbihi kowanne dan iska ka shi ya lalace za ka ga ba wanda zai zage ka a unguwa amma ranar kiyama za ku kyakkyawa haɗuwa da ubangiji sai ka aina mafi yawancin malamai na soro masu karantarwa a zaure da malaman allo da ke anguwanni ba ruwansu ko a masallatan da suke sallah azhar ba sa fashi su faɗi kurakuran da suke karantarwa na risala game da risala ta ce kaza kuskure ne game da sallah ba za su miƙe a masallatan su su ce kai hatta wannan magana ta ne qawaidi wa man la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila ga zauren su can yana karantarwa ga masallacin da yake zuwa sallah azhar amma da ba ka fita duniya ne yana ce jama'a sallar da kuke tana buƙatar gyara ko rabu da su su yi haka ne za ka gaba a zage shi ashe asali zagin ba zagin malami ba ne sai malamin da yake da aikin da'awa in ka fahimci wannan da kyau sai malam yake cewa to in suka yi wautar da za su ce waɗannan jahilan su malaman sai ce musu salama kaga duk da neman salama da suke da kuɗi ko amma sai malam yake duk da haka yaushe ne ka ga malamai da masu wa'azi da masu addini sun kuɗuta daga hannun jahilai sai dai ba ta aikin malanta amma in dai za ka miƙe jama'a ka ce kaza a bi tsoron Allah kaza kaza kaza kaza lokacin da muka fara karatu a mukiya jama'a can asali da karatun darul hadisi da ma wannan nake cewa yau shekara ashirin asalin karatun da muka fara on the 13th of June 1980 ya kai mamaki da da kawai ba aka fara kawai ne ake amma kun san me ya faru ya ka shiga cikin anguwa ana cewa ai malamin ya ce kowa ma bai iya sallah ka je ka ji karatu za ka ji karatu yake dai yana cewa duk abin da ake ma sallah ba daidai ba amma ta kawai ne kawai ne ake karantawa da kun fahimta jama'a to daga inda aka fara kudan da mutane fake dan me za a zo a ce suna sallah ko kajan kuciya dan me za a ce kaza dan me za a ce kaza dan me za a ce kaza yasa ko da dama na kan yi magana a munasabat sai in ce matasa da da aka zo su da su shekara talatin ɗin ko ashirin da kaza sai dai ka tashi ka ji ana zagin albani amma ko ka taɓa bincikar babanka ko kakanka sai don girman Allah ne albanin nan ya muku sai ka ji an ce to ya ce in yi sallah kaza ba daidai ba ne to da sai ka ce to amma ba da eh ita wannan sallar da ake yi in wanda ya ce ba daidai ba ne dalilin yin ta sai ce to kai ma ka bi shi ne eh ya ga ba da alfar Allah mara da cikin ke kiyaye malam yake cewa wannan magana tana nan a cikin tafsirin ibnu babi a shafi na 194 da ya kuli sheikh muhammad al-usaimin rahimahullahu ta'ala babban malami al-usaimin yake cewa لأن الداعية لا بد أن يؤذي لا بد أن يؤذى shi dai mai da'awa babu makawa dole za a cutar da shi imma bil qawli wa imma wa imma bil fi'li ko dai a cutar da shi da magana a faɗi maganganu ko a aikata wasu ayyuka duka kisa zagi sharri kazafi injizo jahilai duk wannan yana daga cikin ayyukan da masu da'awa ya kamata su fa'ido to abinda kuma nake ƙara kwantar da hankalin mutane yanzu duk wanda ya zo ya zo yanayin da muke karatu sai da yanayi ya zauna ko to da ya zo gare su kuma ya fara sai ji ana rikici sai ya ɗauka amma ai ku je gane ku gani ana na yanayi musu karatu lafiya ko ku ba za ka kwantar da hankali ba a'a daga fanni ya faru ba kafin a kai lafiya launa sai da aka da kutukuna shi musuluncin nan da aka fara jama'a ba jibgar sa annabi da abubakar aka kai suna kuka ba in ba dan da aka samu irin su Hamza da irin su Umar sun shige tafiyar ba wahalar ba daɗewa za ku ana shan ta ba ko kun fahimta jama sai da karka taɓa tunanin wai yanzu ka je Makka da Madina ka ga ka je Madina sai ka fi shiri ana sallah lafiya ko ka je Makka ka je an tada sallah ko ma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ka ji in aka zo ana sallah wani cewa zai billahi da biyar jahannama za ta sauka a nan yau sama za ta haɗe da ƙasa sai da yasa ya ce muhammad yana sallah a ka'aba muna nan wallata wal uzza ba za ta yi ba ina abu talib ya kaga bala'i biyar ta gurin idan an yi wannan duk an kwantar da waɗannan daman sannan sallar ta tsayi to abin da nake cewa duk inda kaga ana da'awa yanayi ya kyautatu a'a kai ma kaje ka fara so an kawo wahala ku sai an da ku dan duk waɗannan da ake cewa jahili ne jahili ne din nan wallahi tallahi za fa su yi abu mai iya karfin su shi yasa kaji Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim khasaratan thumma yughlabuna yace su tafiyar da dukiya daga ƙarshe za su yi asarar dukiyar sannan a zo a rinjaye su wallahi tallahi duk haka suke jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya yaqulu aidan har ya yau da shi wannan ainihin babban malami usamin cewa yake idan wa kullu da'iyatin la budda annahu yanalu yanaluhu ada dukkan wani mai wa'azi ne da'awa babu matsawa cutarwa ya ta same shi walakin alaihi an yasbir sai dai yayi hakuri ويقول ايضا هل يستميك سوى الله يقول فاصبر لحكم ربك اشارة الى ان كل من قام بهذا القرآن فلا بد ان ينال من الامور التي تحتاج الى صبر عظيم wannan nuna duk wanda ya tsayi da wannan alkur'ani zai karantar ne zai yi tafsiri zai yi mishi hidima ne to babu makawa wasu al'amura za su same shi na wahalhalu waɗanda ke buƙatar haƙuri haƙuri ko girma ta haka kowa ya san waɗannan maganganun yanzu muna yin su ne gobe za su iya faruwa a kanka ko a kaina ko a kanmu ko a kansu ko a kan wane ne don haka sai ka shirya musu wato abin da yasa ake ta cewa ka shirya din saboda so da daman abubuwan suka zo wallahi tallahi wani ba iya ɗauka sai ce ne don na ce kai zan karantar da kaza to abin da ake so a ji daga nan ya ce to billahi lazi na daina kowa na tafiya shi da ita za koma a yi tafi a tafa a kyalkyala dariya a ce ƙaryar banza muna nan ɗin dama za a yi abu shi ɗan gidan uban waye ya bar mutane haka to ba dai ya yi haka bane dan a daina ko to daga nan kuma da ya yi ke a kalli juna sai a kyalkyale ku dariya to ƙaryar banza malaman ƙarshen zamani nan ya fara fa ya daina ina ba ta an gane ba za su kyale ka bane kai don haka tun kafin ka fara ka auna tukura ka ga yaya yanayin yake Allah ya sa da dama ba ga kuma sun je sun yi karatu Makka ne Madina ne Misra ne Ina ne sai sai mutum ya samu wani loko a Abuja sai a ba shi aiki shi ke nan da gaban shi cin albashi amma kuma mai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu'minin da yake zama tare da mutane yace wa yasbiru ala azabi ha khairu shi yafi alheri fiye da mu'minin da baya zama tare da mutane baya haƙuri da wahalhalunsu ina fata an gani kuna fahimta ko yanzu wani lokaci muna magana da samir akan takhrijin umdatul ahkam da sauransu da makamantan bulugul maram da sauransu sai yake cewa waɗannan ayyuka ne mai sauƙi fa nake kamar ya ce mai sauƙi ne kai ɗaki za mu shiga kawai mu zauna mu wannan ayyuka mu kai maɗaba a buga shi yake ku da kuke zama kuna karantarwa ka zauna ka karantar ka yi bayani kana zama wani ya ce wannan hadisin ne kake karya eh to ban gadda ba dan mutum da muka tashi a masallacin mu da shi muke aiki ita ka gani da wanda ke zuwa mana haka mu bin san ba ma fuskanta abubuwan da kuke fuskanta ko kuke mu basharantar mutane zo ka faɗi magana ita maganar ba wata daidai sai ita sai wani ce shi san bai yadda ba abin da yake so ka tambayi ra'ayin shi ya faɗi ra'ayin shi sai ka ce hadisi ne sai ka zauna lafiya da shi amma dan me za ka faɗi magana ma ta saba ra'ayin shi ba za ka san haka ba duk kwaje aikin hajji ko ya yana shi ya biya kuɗin kujerar shi da ka faɗi ka za ka ce a shi sam bai gasu ba ba za ka lalace ka da ka ji ra'ayin shi kana haka sai wani yana bacci sai tashi ya ce a malam san waɗannan maganganun duk rikici ne za ka kawo shi kuma sai ka biya kawo na shi yake so shi ma ka ce daidai haka za ka ce jayayya da su sai sa an za a tafi aikin hajji sai da alhazai sun ce wa malami saboda dukkan su daidai su kowa a lokaci yana ganin sabon shi bane da an je kowa ya ga ya daidai zai ga kowa ya ɗauko kan shi fatawa sai abin da ga dama zai yi wannan yana hira da matan tukari wancan yana can yana shan taba waɗancan suna can suna tsegumi waɗancan sun je su kunna ainihin tashar channel 2 suna kallon su a aikin hajji amma aka tashi tafiya ba za ga kowa ya maka ladabi a ranar farko da an tafi kowa ya huture Allah ya kiyaye malam ya ce wala ya ani hada an yu'arrida al-muslim nafsahu lil bala'i sai dai kuma cewa ai hakuri a fagen da awafa baya nufin musulmi ya gabatar da kanshi ga bala'i walakin yuqin nafsahu wa yusbiru wa yasbiru wa ya'lamu anna tariqa ad-da'wa ila Allah hadhihi sifatu Allah a'lam sai dai abin da ake so ya natsar da zuciyar shi ya yi hakuri ya san cewa hanyar da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ita ce siffarta kai abin da ake son duk mumini ya sani ke Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan maganganun jama'a duk an yi su ne a ƙarƙashin maganan malam warakatu ita ce ne lam ya fi rajulin fasu bi misli na bi ita bihi illa ubiya babu wani abin babu wani wanda yake da irin abin da gani da shi sai an yi gaba kaga warakatu ya ya gaskata maganar da dattawan ke faɗi hausa su ce ne abin da babba ya hango yana zaune yaro ko ya hau tudu ba zai iya gani ba dan a lokacin da warqatu ya faɗa a annabi wannan magana sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce awa mu'diyahum awa mukhrijiyahum za su fitar da ni shi ne ta yace ai ba wanda yayi da irin wannan abin sai an kaza an yi kaza an yi kaza yace ina ma ina da rai in taimake ka ina ma san da zaka fara ina nan tsaya maka duk abubuwan da malam warqatu ya faɗi sun faru ko da su faru ba to kaga dan haka in kaji zaka yi da'awa kana buƙatar wasu tsofaffin hannu su sa albarka a cikin abin da ka fara sa'annan kuma su baka shawarwari musamman a waɗannan zamuna da ake wani abin mamaki duk wanda yake fresh graduate ne in ya fito sai yana ganin kowa bai iya da'awa ba ne musamman waɗanda suke karatu a ƙasashe irin na saudi arabia waɗanda malaman su wasu tun da suke ba su taɓa fita daga mamlaka ba wani tun da malamin shi yake a madinan nan a nan aka haife shi a nan ya goma ya yi tafiya domin tashi da ya ko hajji ko je riyad ko je jidda ya ka bai taɓa ganin yan bid'a irin waɗanda ake rayuwa da su ba ba ka ga ga makaranta sai ce maka don ka koma ka rinka samun yan bid'a ne kana siyo biyu ka zo da su gidanka ka lallashe su ka ba su su sha ka nuna musu cewa bid'a ba addini ne har shi kenan ba matsala kar ka samu matsala da kowa sai karatu ma usuli salata ya isa kaza kaza masha Allah ba duk a cikin minti biyar ya gama faɗa maka abin ha an yi nasara ha an tafi aljanna ina fata an gani to ba su san yadda al'amuran suke ba to ya ce suka ce matasa matakin farko madadin ya karbi shawararin da malamin ya gaya mai gaskiya ne amma kuma sai ya tunanin shi wannan malamin tukuna yanzu ana magana akan majalis da'awa ne fagen da'awa wanda shi bai taɓa shigo fage irin wannan ba da an ya biro ƙasar su sai zai samu waɗanda suka daɗe ya bayyana musu ga tsare-tsaren da yake tunani ga kaza ga kaza sai ce mishi a ga abin da zai ga abin da zai ga abin da zai dr ahmad da malam bakar gumi shekara bakwai da ta wuce fa sai samu malam sa'idu mai kwano namu na zarfara ya ce mishi shi ya kafa kungiya wadda in ya zo najeriya duk wata kungiya ma kawai kwananta ya kare kuma jama'a kawai nan za su kawo ya ce ya sunanta ya ce jam'iyyatul amri wal ma'ruf wa nahy anil munkar shi ba matsala kawai da an zo kawai za abin nan sai shi malam sa'id ya ce mishi to dokta yake e ka kure yake ka san kungiyar izala suna ganin girman kai yace to ba mu kafa kungiya ba ma suna ganin mu motsin wata kungiya ce kuma suna ganin mu haɗari balle kai ka je da taka kungiyar ma kana cewa duk za ka haɗiye tasu kar kai haka ka ji dalilin da ya ɗauki wannan shawarar don haka da ya iso sai bai iso da ajandar sabuwar kungiya ba sai iso da ajanda ta cewa zai gyara kungiyar ne za a haɗu za a haɗa kai da ya zo biyo suranta abin a takarda ya ƙaro shi a laptop ya zo yi printi ya zo kai shi ke yana ganin kawai zai tara su ne shi ke nan ya ce musu ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi su dai kamar waɗannan dangin mutanen jar da suka fara jin in ma an yi sulhun ƙarshe ba za a tabbatar da shugabancin su ba sai suka ce ma wanda ya je wurin taron ya yi rudda kaga daga yau na tsaya a wayar masallacin juma'a nasu na yi sallar juma'a ana idar da sallah sai na je yana cewa duk wanda ya je taron nan ya yi rudda sai nake tabbe ta saboda ni ban taɓa karanta taron da za a je ne nan da na ce da ka je ka yi rudda ba sai na tambayi wani wanda taro ce taron sulhu da aka ce za a saka na ce to dunyan fatawa ke taron wanda ya je na haɗin kan ma ya rida sai da haka duk abubuwan suka zo sannan ka je ka sabi wurin tara ka je ga malam gilani ya yake kamar zai tsalle abin na haka sai da haka abubuwan duk nazariya duk theories din da dokta ya tsaro gaba ɗaya zai gane ba za su yi aiki ba to contemporary Nigeria kenan contemporary Nigeria kenan kalmar da za ka yi tunanin in ka faɗa kai tsaye wani zai fahimta sai wani ya juya ta sai ba ta wata muguwan ma'ana ta tashin alkiyama kai kuma sai ka ce kai da kama hanji haka ba sai ya ce sam ka ce ka zaƙe nan sai ya ke tashi tafi ya buge rige shi sai ya faɗi fahimtar shi a cikin kalmar ka sannan za ka gane yaya ma aka yi fahimci haka ko kun fahimta jama'a saboda aka kamar da na gaya muku yanzu jarban ko shekara hudu da suka wuce ta je za ta ne ka shiga masallacin kuma kana fitowa ta ainihin kofar dama yana nan da wata kabina dan wani dan gida dan su dan dan tsukuf haka nan yake zama yana raba littattafai yana da'awa samun shi wa gaifa ce to ana nan ana da'awa na ce eh yace to kamar da yadda muka sha gaya muku sulu salat sai ka fara sai ka fara sai ka fara murmushi sai ce shi ba ya san halina yace a'a جزاك الله خير شيخنا الله تعالى عليه يا الحاجة سيدو أصول الثلاثة قلنا سنن جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي جاشي suna sanda muka je wa ayi wa'azi da kai mun je wa'azi da shi wata anguwa ko ne ne mai fassara da muka je aka ja baki aka ja aka ja aka fassara sai ne ce ala za mu tsamana na ce yawa yace amma gaskiya ba kwa tsaunan manzon Allah na ce to me yasa yace to yanzu malam tsakani da Allah ku ce wanda ya je ziyarci kabarin manzon Allah ya shafa karfan nan ya yarda ce ni ban taɓa jin wannan karatun ba nake shine ai yanzu muka zo muke jiyar da kai na kwantar da hankali sai ya ba yake menene sai na fassara mu shi ce a an bid'a ne sai na ji fassarawa sai na ji fassarawa kai sai ta ce kada karbin shi akwai Dr. Fahad shi kuma ɗa ne ga wannan Dr. Suhaimi shi ma muka je wa'azi da ya mobile shi sai ce ka zabta a duniyar lahi hankalin shi ya tashi wani ta so ce shi fa tun da yake ba ta ɗaga mai wannan kalmar wani ta ba ba ko ne wannan ai shi ba sai yake ke ba sai a duniyar la aqulu qala allah qala rasuluhu wa yaquluna abiyya allah ke hada al'adawa la ma lai shi ma lai ba komai sai da aka sai da dama nakan yi mutu karin da ganin mutu hausa da suke cewa wanda ya ce wata bai iya tsaya bai hawa tsaya shi ne duk abin da ake gaya musu ba mu iya da'awa ba su zo su sai ba kamar yadda muke cewa matasan mu dole mu rinka musu tarihi na da'awa ta fara a ƙasar nan saboda wasu matasa yanzu in suna jin kasusuwan da aka yi wazin izala na farko sai su aka ga yanzu wannan ba haka ke ba ba iya ba ne sai su dariya shi don yake yadda ake yanzu 2004 ko 2008 ko 2011 haka ake a 1970 ya san cewa wannan wa'azin ba kuskure ba ne ko kaɗan an yi rubutu da yadda yanayi ya hukunta saboda haka sam ba na yadda ko kaɗan ake abin da waɗannan malaman da izala suka ba daidai ba ne awa hakan ne ya dace da yanayin kuma da ba su yi hakan ba to da an samu matsala don ka gane yadda ainihin uslubi na da'awa yake gaba uslubi na da'awa da ka dubi duk ayoyin maka da suka zo a tafarfashe suke zuwa saboda su ma kafiran a tafarfashe suke a madina fa da kowa bakin kafiri ma sai ya sukunta kansa cikin rigar musulunci yana zuwa sallah azhar a matsayin ya musulunta da haka sai aka tafi kuma da wannan uslubi dan ma ana laifafa kuma haka ya kamata mutanen mu su fahimci yadda al'amarin yake amma dai babban abu shine jama'a kai da kake harkar da'awa ka rinka duba gari yanayi wuri da nau'in mutane yanzu duk irin da'awoyin da suke nan ba daidai bane ka je ka ɗauki wannan usulubin ka ɗabbaka a garin ku sai in yanayin da wurin da mutane ba dace haka ko kun fahimta jama'a lokacin da za ka zo fara maganar shirka dangane da tawassuli kana wa'azi a Kano ko kana Sokoto saboda kana tafi za ka ji kawai wani ya kira ka ya ce kawai da mai tafiyar ga to ya baka na albarkar shi to ka ga wannan ya abin da ba daidai ba waɗannan kalmomin da za ka ji ta Abuja ba ko da ka dan ka tafi Abuja kana wa'azi akan tawassuli kaza kaza sai dai kai a babin karantarwa nan kuma abin zai ɗauki usulubi ne akan jama'a ku yi takatsantsan da gida ku yi takatsantsan da haramun ku rinka zuwa aiki akan lokaci to nan kuma sai a rinka jin wa'azin da a ce kullum shi kenan wa'azin kenan a takin mutane saboda ne saboda an taɓo inda ya dace a taɓo kamar yadda can kuma an taɓo abin da ya dace shi yasa kafin kai saurin kwandomin uslubin malami musamman kai sabon shiga ka tsaya tukuna ka yadda al'amarin wani matashi ya kammala makaranta daga can madina ya koma cikin jihar adamawa madadin ya kaddara aikin da wannan malami yake tsawon shekaru kawai da zai kawai sai fara kwandomin malamin ba haka ya kamata ya yi ba malamin yana ta tawali sai raba lokutan barisa ya bar mishi kwanaki uku shi malamin ya rike kwanaki hudu aiko da ta rikice mishi yankin daga garin ya tafi abuja ya samu aiki kawai ya zama shi shi ne matsalar jama'a so matasa ya kamata su gane wannan yanzu misali shekara biyu da ta wuce ko an gama aikin hajji ne ta zamu wace ko da mun bayan sallah asuba sai jama'a bayani dangane da in an haɗu irin wannan za a rabu sai a yafe wa juna saboda mu ya ka saba wa wani kuma za ka sake haɗuwa ba sai wani ya tambaya to yaushe ne za mu je mu jisan shedan kirista za mu tafi ne kamar sha ɗaya kafin da ita yin azahar ta yi mu yi sallah sannan mu jisa kaza kaza madalla sai kawai sai wani ce a ƙarshi bai da a yi wannan fatawar ba koyaushe ba ya halatta abu a kuka sai na ce a yanzu ba ba ma ana magana asali fatuwa ba ne yaushe za mu tafi tun da tare muke tafiya a gayya mu je mu ta ce fata za a je kafin a je kaza kaza sai ce a shi farko koyaushe za a iya zuwa nan da nan ya rikita wurin ya zama kamar yaki akwai su ɗaliban jami'ar islamiyya yara guda uku sun zo na da ɗan kabila ne da aka gama duk wannan haya gagar tukuna ko kuma ka gama da normal an ci gaba da wata ya ɗaga ce kai malam kuna yanzu haka ake a najeriya na fiye da haka kai malam za mu iya gwamnati za ku iya haƙuri ne ce to amma malam ka buɗe littafi ne kana karanta mishi shi kuma da ya iya ka littafi amma kuma ya haƙiƙance na ce haka nake duk tsawon shekarun ai haka aka haife kuka ji ana zagin shi ne kawai shi ne kawai الحادية عشرة فائدة تقول شاطئة لقد كانت عظمة هذا التشريع وأهمية يقول إيه هكذا وانا كما تزمع وهيمنته عن غيري لقد كانت عظمة هذا التشريع حقيقة جرما وانا كفى شرائع المسلمين في يد تزيد فوق وحي وهيمنته بكما ينين سوكر وانا ايضا وفي شريعة wato daraja da mutuncin ainihin ita wannan shari'a wa kuwatuhu da karfinta wa tafarruduhu da kuma kafaifiyar wannan shari'a dan babu irinta wa uluwi manzilatihi da kuma ɗaukakuwar matsayin wannan shari'a wa imamul mu'mini da bihi da kuma irin wanda mu'mini suka bada muhimmanci wa taslimuhum lahu da kuma irin sallama yadda ainihin wato musulmi suka yi shari'a wa intiyaduhum lima fihi da kuma ba da wuya da suka da miƙa wuya da suke da abubuwan da ke cikin wannan shari'a da kainihi manzilan ko munazzalan min indillahi jalla sha'anuhu saboda kasancewar wannan shari'a saukakkiya ce daga wurin Allah wanda al'amarin shi ya ɗaukaku wa min ija'at kullu al-khasa'is al-ukhra daga wannan shari'a ne fa duk wasu darajoji kuma daban suka zo da zalika kulluhu ya'tamidu ala thubuti kaunihi wahayan min Allah jalla sha'anuhu duk wannan baki ɗaya yana tabbatar da cewa ita wannan shari'a daga wurin Allah kun fahimci ne malam yake so yace asalin shari'ar musulunci ne ne farkon tarihin saukarta shi ne zuwan wannan ikra ko wannan shari'a tana da girma tana da daraja to bayan fara saukarta da biyu wasu darajoji kuma suka zo wa anna ma ja'a bi rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa hadha al-wahyi ya zama abinda manzo Muhammad ya zo da shi ne wannan wa'ayi وأنه لا أثر لهذا الإنسان فيه كما سوى باب وتكاثير نوان متن wannan mutum mutum da kake jin shi a mutum ba shi da wata tasiri da ya isa ya canza ko ya ƙara ko ya sauya game da wannan shari'a illa tabligha an Allah subhanahu wa ta'ala sai dai isarwa daga Allah wanda yake da tsarki da ɗaukaka wa li ajli hadha hawala al-mushrikuna وأهل الكتاب والمنافقون والمرتابين في القديم والحديث التشكيك والتكذيب وإثارة ما استطاعوا من الشبهات حول كون هذا التشريع وحيا من الله ita ke don haka mushrikai da ahalin kitab kirki da yahuda da munafikai da waɗanda suke masu shakka ne tun da har zuwa yanzu suke ta ƙoƙarin saka shakka a cikin wannan shari'a da ƙayyata ta da tayar da ainihin shubuhohi game da wannan shari'a da gargadon iyawarsu a kan cewa wannan shari'a ba daga wurin Allah take ba da za'anikin saboda iyawarsu annahu bi maqdirihim idza fa'alu zalika wai a iyawarsu in suka rikita shari'ar musulunci a iya ikonsu afatu hadhihi khususa wannan daraja ta musamman da shari'a take da ita za ta ba gaskiya ne inda haka din zai yi ko kun fahimta misali idan ka haɗa kokon karton haka ne ka kulli ma mai ruwa bokiti guda ka ji zai ci gaba da zaƙi da garɗin da yake ɗazu idan da za su samu ikon gurɓata shari'ar musulunci to waɗannan darajojin da ke da shari'ar za su yaba ba su ko kun fahimta amma Allah ne ba zai ba da dama su iya gurɓatawar ba amma da za su iya su waɗannan darajojin zai zama babu ko kun fahimta jama'a sai ke cewa lihazat tashri wato da wai suna son su zubar da mutuncin waɗannan darajoji na wannan shari'a wa asbaha amalan bashariya sai a waye gari kenan shari'ar musulunci ta zama aiki ne irin na mutum ka sa'irin a'malin ukhra kamar yadda wasu ayyuka na daban kamar constitution da sauran wasu dokoki duk gaba ɗaya ayyuka ne irin na mutane ko alqabila lil i'tirabi waɗanda za a iya yi musu musu wa tabdil waɗanda za a iya sauya su an wattabdil a iya gyara su amendment wattabdil a kuma iya ainihin sauya su wafkal ara ibudu da yadda ra'ayoyi suke yanzu da ku ji wani abin abin nan da aka yi ba ina hukuncin mutumin da aka zaɓe shi takara sai ɗaya jam'iyyar ta kai ƙara an yi mata murɗiya sai aka ce a zo a yi ba election a zo a fasa zaɓe idan aka sake zaɓe bayan ya tafi ya tafi ya daɗe akan mulki shin za a fara lissafin mishi shekara hudu ne daga wancan lokaci da aka zaɓe shi aka rantsar da shi na farko ko ko za a fara mishi lissafi ne daga wannan sabuwar rantsuwa sai da aka zo aka yi gyara a ƙarƙashin haka makonni biyu ko kuma da aka fitar da wasu shari'o'i waɗanda waɗannan shari'o'in na gwamnoni ne guda biyar aka tabbatar da cewa waɗannan gwamnoni sokoto da bayelsa da adamawa da kogi da ina ne ba za a sake zaɓe ba saboda ne saboda an yi gyaran tsarin mulki sai su waɗanda suka kai tsarar kuma sai suka dawo suna nadama ashe ma da ba su kai tsarar ba domin mutum ya shekara biyu a kan mulki ka je ka kai ƙara kana tunanin za a baka sai ba a baka ba kana tunanin za a rusa in aka rusa kai ka ci sai aka rusa kai ka ci da sai shi ya ci to yanzu dukkan tunaninka shine za a ƙara shekara biyu ne akan na da ko ya ka ce maka a sababbin shekaru hudu ne don haka ya yi shida ke ko kuma ka da aka ce kan da ma ban kai shi ƙara ba to yanzu duk waɗannan shari'o'in suna iya ɗaukar ne suna iya ɗaukar tabbi yanzu sabon tsarin mulki da aka yi gyara wanda aka gyara ba da gina wannan ba fa ga shi ana sai da shi a bakin titi naira ɗari biyu ɗari uku da hamsin sai da ya saba wa na da wannan sauye-sauyen da ake mishi suka sa ba shi da kimar da ike da ita tun farko haka ne to da shari'ar musulunci tana iya yiwa a mata haka da ita ma za ta zama ba ta da kima amma sai zama sam Allah bai yarda a haka ba sai ma da yake cewa bal wifqal ahwa kai sai ya zama ma ainihin wato a su koma suna gyaggyara shari'ar musulunci daidai da son zuciyarsu warragaba da daidai da irin bukatu da suke da su ya alal muslim to wajibi ne ga musulmi an ya iya hadhihi muhawalat ya kiyaye wannan kokari da suke yi al-mudallala ko waɗanda ainihin wato ɓatattun kokari ne min al'ada daga makiya kun gane maganar da yake yi dukkan musulmi ya matsu game da irin waɗannan ƙwazon da suke ba dare ba rana wannan abin da kuka ji sun kira shi child rights act wasu ba su gane me ake nufi ba duk yana daga cikin waɗannan muhawalat ɗin to wajibi ne musulmi ya faɗaka wasu abubuwan aka kawo su saboda gidadanci mutane ba sa gane menene ma'anarsu yanzu da rukuji lokacin da aka zo 1979 ƙuri'ar shagari da aka yi na na na abin da na zaben npn prp da pnpp da sauransu a wannan lokaci da aka fahimci munan 'yan arewa wato masu tsayawa a kan ra'ayinmu ne na addini da al'adu sai aka zo ana magana cewa za a saka ƙuri'a maza da mata sai arewa suka ce hauka ake yi macen ta fito ta saka ƙuri'a ana hauka ne matan da za su fito ba sai aka ce a ai da daddare mata za su rinka yi sai aka sa mu daji sabon birni waka da rana maza ka jefawa jifa da daddare na mata ne haka nan duk ganin cikin doka yanzu kun ga an bi abin daidai da tunanin mutanen mu ko shi kenan amma ana bi da ya hankali yanzu ka ji ana cewa wai a bambanta lokacin jefawar maza daga lokacin jefawar mata babu kana nan wata ran sai an yi saka ƙuri'a a ce in maza da mata da su haɗu a kan layi ɗaya ma ba za su saka ƙuri'a ba to duk waɗannan muhawalat ne shi yasa duk abin da aka kawo a karan farko sai ku ce ba ku yadda ba a kaɗa a raya a tashi a zauna duk yadda za a yi ku ce ba ku yadda ba amma in kuka sallama wa na farkon to na biyu zai zo to sanda na uku zai zo ba ku da ƙarfi an riga an gama da ku saboda dukkanin waɗannan masu mulki suna tsayawa suna nazarin irin matakan da ake ɗauka da su in sun kawo wata ƙa'ida sai su ƙoƙarin raunata masu irin waɗannan ra'ayoyin kafin a je wani lokaci da za a sake musu musu yanzu gaddafi ba yana dabda ya haye ba da wannan juyin mulkin da suka so su mishi eh to yanzu duk waɗanda suke da hannu akan wannan kawar baya ko sun daɗe a duniya nan da sati biyu zai kama su biyu hallaka su don gobe kada a sake yi amma ba wai za a kulle su bane a police station a sako su a'a kashe su zai yi saboda haka yanzu nan ba ana ta magana ba za mu zaɓi kafiri ba ba za mu zaɓi wanda ba musulmi ba za mu abin nan ba duk ana nan an yi makin ɗin irin waɗannan ra'ayoyin naku da irin mutanen da ke magana idan bakar kaddara ta hau wadda ba ma fatan ta kafiran suka hau sai su zauna sai su fito da wasu tsare-tsare waɗanda a ƙarƙashin waɗannan tsare-tsaren nan gaba ma ba za ku iya yin wannan magana ba ku je ku tambayi mutanen kamaru je ku tambayi mutanen chadi so in kuka ce ba ku yarda a ƙarƙashin ta hukun farko to kada wasu su ake sa ku yarda sai da haka tun farko an zo uniform ɗin ƴaƴanmu mata an ce uniform iya guwa kada su sa dogon uniform irin wanda iyayensu mata suke sawa sai ku zo ku ce eh to ai babu komai tun da iya guwan ma ai yayi kun yi kuskure ai rage inci goma sha hudu ne to kun yi kuskure wata ran ana nan sai a ce to gaskiya yayi tsawo nan iya guwa na haka ya zama iya cinya sai ku dan ja sai a ce a yanzu ne iya cinya ai ba wani abu malam wani ma matar shi tana zuwa sai malam wani yan shi tana zuwa wata ran shi ne sai a zo a ce muku iya kaza ana nan wata ran sai a ce to gaskiya ana son irin wannan da za a makala shi a sama ne kai daga nan shi kenan sai a ce gaskiya ba zai yi ma a aikin nan da hijabi da wata ran sai a ce wallahi sam ba a yarda da kallabi ba ku je ku tambayi a tatok kamaluddin a tatok a kasar ainihin turkiya haka aka yi ba za a yi kaza ba sai sallama ba za a yi kaza ba saboda haka duk abin da aka kawo matakin farko sai ku ce no compromise in kuka sake kuka compromising a kan wasu sharuɗa kun kare shi ne abin da yanzu waɗannan mutanen libya da aka buga aka buga aka buga shi ke to shi ke nan za su ji jiki ko jikin da ba su taɓa ji ba kuma kuma su kawar da gabawan ƙasa duk wanda yake da hannu a kan wannan abu abin da yanzu suke shirin yi muku kenan so da haka ya kamata mutanen mu su natsu da kyau wannan maganar ta ƙarshe da malam yake cewa wajibi ne musulmi ya zama yana kula yana taka tsantsan da irin wannan yunkurin nasu ma'ana yunkuri na kawo shakka da canza shari'ar musulunci kun ga yanzu wancan sarki ainihin da ake kira zainul abidin na kasar tunisia fa in kuka ga irin kafircin da ya kawo a cikin constitution kuma yan majalisa suka biro bayan shi daga ciki dai babu bambanci tsakanin namiji da mace a wajen gado amma fa daga garin aka rubuto risala don haka kaga risala ta tashi aiki namiji ne zakar misal hajjin unsa wani babu yake duk ɗaya ne na biyu yake qur'ani ma sukutun da guda a cikin shi akwai tanaqubat yake akwai tanaqubat a cikin shi tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya ya ka zo magana aure aure eh mace ɗaya namiji ɗaya aka yi fasin duk wanda ya mace ta biyu ya aikata laifi a dokar kasa za ta hukunta shi sannan ita kuma matar tana da yancin ya saki wannan mata kuma ta dora mishi wata tara da zai biya ta da duk wasu sharuɗa don ya ci mutuncinta to abubuwan a hankali ne abubuwan a hankali ne sai da haka a makarantu ne gaba sai su kawo muku wani policy da zaran kun karɓi wannan policy gobe sai a kawo muku wani gobe sai a kawo muku wani ya za a yi a ce jami'a irin ahmadu bello ba ta da bambanci in ka shigo game da bayyana kurenci da jami'a irin in suka ba bambanci ko kada kuma duk wadda take yawo da kurencin nan tana bin cikakken yanci fiye da wadda take yawo da hijabi a cikin ehu don wadda take yawo da tsiraici ba wanda ya tsangame ta amma wadda take yawo da hijabi hatta shi mutum din da ya baro uwar shi da hijabi a cikin gida wato yana karantarwa za ga shi har kyamarta yake yi yana ganin ta ba ta da fasaha ba ta da wayewa kai matsala ba ta za ka za ka ba a kare ta aji a yi mata dariya sai daga babu wani wanda zai tashi ya kare ta kowa ma zai kare ta ne a kyalkyala mata dariya amma wannan da ta sami miji ko mini skirt wanda biye mata dariya ƙarshen ta sai ya je panel ya amsa tambaya sai ya tafi senate sai ya je ya yi jawabi ne ya sa yana so ya haifar da fitina ne don me ta sa ta sanya kayan ta zai abin nan amma duk menene ya faru shine a matakin farko lokacin da aka buɗe jami'ar wanda ya buɗe jami'ar Ahmadu Bello ya ce bai kafa ta don ta saba addini da al'adun ba da haka a lokacin ɗan matan arna za ku gani da na musulmi akan tebur akwai hoton yana nan muna da shi a Congo campus za a gansu a ainihin faculty na ainihin business admin ko wane ne wane ne za a gansu kowace da doguwar riga wato da riga mai dogon hannu mai faɗi da zani da tallafi a kanta kamar yadda duk wata dattijuwa a zariyar nan take ko arniya ce in ta zo da wannan kaya ga su nan suna zaune sai ka ce matan aure ne namu na yanzu suke ɗauka amma ɗalibai ne a Ahmadu Bello University to ana nan duk menene yake faruwa wani yanayi ya zo sai a ce to shi kenan a sanya wane ya zama shi ne academic secretary a sanya wane ya zama kaza a sanya wane daga yanayin ku ba su 'yanci din nan to shi kenan da zarar wata ta haka za su ce to ai nan tun da jami'a ce nan kaza ne sai ya tsaya musu shi kenan to da zarar sun fara shi kenan har ƴaƴan ku sai su yayi gari suna yi ta haka dukkan wata muhawala dangane da saka shakka game da addinin musulunci ko wata shari'a wajibi ne ainihin musulmi su tsaye akan cewa ba su yarda ba amma in suka yi sauci Allah ya kalla za su rera kansu Allah madaukakin sarki kiyaye wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah
balle ku dubi tun zamanin imam shafi'i yana cewa yahudawa da nasara sun tsere wa musulmi akan wannan musulmi sun bar ilimin a hannunsu in kana karanta sayarwa alamin nubala shekara 700 da ta wuce zaka ga al-imam zahabi yana yaba wasu manya-manyan yahudawa da nasara da manya-manyan maguzawa wasu masu bautar gunki da wuta da taurari akan cewa su ne ƙwararrun masana ilimin ɗibbu a zamaninsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun gaya muku akwai masana masu ɗimbin yawa game da harkar magunguna babban masanin da annabi ya riska daga zuwan shi a farkon da'awa sai ya rasu ɗan shi da ya gaji wannan harkar sai ya kulla bakar kiyayya da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi sallama har sai da aka kashe shi a yakin badar ma'ana haka yanzu al'amarin yake mafi yawancin likitocin da suke kula da lafiyar al'umma musulmi a garurukan musulmi da mafi yawancin pharmacist da waɗanda suke buɗe chemist da makamantansu a duk garuruka da ƙauyuka da anguwanni da layukan musulmi za ka je ka samu arna ne makiyan musulmi to ya aka yi haka ta faru menene ya kai ga wannan sakacin jama'a me yasa al'umma za su yi wa ilimi irin wannan wannan wulakancin ku dubi shafi'i abin da yake cewa fa bayya'u sulusal ilimi ɗaya bisa uku na ilimi shine ilmu tibbi sun wulakantar da shi to me yake nufi da ɗaya bisa uku shine ilimin sanin Allah shine tauhidi ilimin